بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadus salihin idan ba manta ba muna nan muna bayani akan hadisan da suke da alaka da ladabbai na yau da kullum yau za mu tashi daga babin iske babu taqdimul yamin قال رحمه الله باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم babin da yake bayani akan cewa an so dukkan abin da yake mai girma to a dinga amfani da dama
كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب kamar alwala da wanka da timama da sanya kaya da sanya takalma da sanya hufi da kuma sanya wando da lokacin da mutum zai shiga masallaci da kasancewa idan zai yi asuwaki ya yi da dama da idan zai sa tozali ya yi da dama da kuma yanke ƙumba وقص الشارب ونبس الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلائق da kuma aske gashin baki da tsige gashin hammata da aske gashin kai da yin sallama daga sallah da cin abinci da shan abin sha da kuma lokacin da mutum zai gaisa da wani to ya ba shi dama hakanan lokacin da mutum zai sumbanci bakin dutse
والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه da kuma fitowa da zaban ɗaki da bayarwa da ansa shi ma duk ana so mutum ya yi da dama da dukkan abin da yake kwatankwacin wannan
ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالانتخاط والبساط عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك sannan an so mutum ya dinga amfani da hagu a kishiyar wannan kamar face majina da tofar da ita a hagu sannan da lokacin da mutum zai shiga banɗaki da lokacin da zai fito daga masallaci da kuma lokacin da mutum zai cire hukunsa ko takalminsa ko ya cire wandonsa ko tufansa da lokacin da mutum zai yi tsarki da duk wani abin ƙazanta ana so mutum ya amfani da hagu قال الله تعالى Allah yana cewa فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيا amma wanda fa aka ba shi littafinsa da dama to zai dinga cewa ku karanta littafina الآيات وقال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Allah madaukakin sarki yake cewa ma'abota dama suwaye ma'abota dama da ma'abota hagu suwaye ma'abota hagu
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله Nana Aisha Allah kara mata da take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance damaitawa tana burge shi a cikin dukkan al'amuransa. Wannan ya hada da tsarki da lokacin da zai tace kai da kuma lokacin da zai sa takalmi.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنها قالت كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى
Nana Aisha Allah kara mata ya take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana amfani da hannunsa na dama a lokacin da zai yi tsarki da kuma lokacin da zai ci abinci. hannunsa na hagu kuma yana amfani da shi idan ya shiga ban ɗaki da kuma duk abin da yake na cuta mara kyau na ƙazanta.
حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح hadisi ne ingantacce abu dawud da waninsa sun rawaito shi وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
an karɓo daga ummu atiya take cewa manzo Allah tsara da mishi Allah tabbata gare shi ya ce da su a lokacin da suke yi wa yarsa wanka wato Zainab ku fara da damarta da kuma wuraren alwala متفق عليه Bukhari da Musulmi su rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsara da mishi Allah tabbata gare shi ya ce
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى idan ɗayan ku zai sa takalmi to ya fara da dama وإذا نزع فليبدأ بالشمال amma idan zai cire takalmi to ya fara da hagu ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع
domin ya kasance ita dama ita ce farkon wacce za a fara sawa takalmi kuma ta kasance ita ce ta ƙarshe wajen cirewa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك an karbo daga hafsa Allah ya rere ita take cewa manzo Allah tsira da mishi Allah su tabbata a gare shi yana amfani da damarsa a abincinsa da abin shansa da kuma sanya tufa yana kuma amfani da hagu a kishiyar wannan رواه أبو داود وغيره Abu Dawud da wani ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Abu Huraira Allah ya rere shi yake cewa manzo Allah tsira da mishi Allah su tabbata a gare shi ya ce
إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم
Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan kuka sa kaya ko kuma kuka yi alwala to ku faro da bangaren dama.
حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح Hadisi ne ingantacce Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس An karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo mina sai ya je wajen jifan shedan ya jefi shedan sannan ya zo masaukinsa a mina ya soke abin yankansa sannan yake cewa da shi mai askin ɗauki wannan ya nuna ɓangaren dama sannan sai ya nuna hagu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga ba mutane متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصارية رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس
yake cewa a wata ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya jifa shedan ya soke hadayarsa sai ya kasance ya yi aski sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi askin sai ya bawa wanda zai yi masa askin bangaren dama sai ya aski sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abu tala al-ansari sai ya bashi wannan gashin sannan ya miƙawa shi mai askin ɓangaren hagu ya ce masa aske saboda haka sai ya aske sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba abu talha gashin nasa da aka aske ya ce ka raba wa mutane
كتاب أدب الطعام باب التسمية في أوله والحمد في آخره littafin da yake bayani akan ladabban cin abinci babin da yake bayani akan yin bismillah idan mutum zai fara cin abinci da kuma cewa alhamdulillah idan ya gama
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك
amu bin abi salama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba cewa da shi ka ambaci sunan Allah kuma ka ci gabanka sannan ka ci da hannun damanka متفق عليه kwai da musulmi ne suka rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره an karɓo da biya na na isha Allah fara mata yarda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa idan ɗayan ku ya ci abinci ma'ana in ya zo zai ci abinci to ya ambaci Allah a farkon cin abincinsa idan ya manta cewa ya kamata ya ambaci sunan Allah amma bai ambata ba a farko to sai ce bismillah aw- awwaluhu wa akhirahu ma'ana ina fara da sunan Allah a farko da ƙarshe
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga jabir ɗan abdullah allah ya da shi yake cewa na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء
jabir allah ya ƙara masa yarda yake cewa na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa idan mutum ya shiga gidansa ya ambaci sunan allah a lokacin da zai shiga da lokacin da zai ci abinci sai shi ɗan ya ce da yaransa yau ba ba ku da gurin kwana a nan ba ku kuma da abincin dare وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء kamar yadda shi jabir bin abdullah ya rawaito yake cewa idan kuma mutum ya shiga gida bai ambaci sunan allah ba a lokacin da zai shiga to sai shaidan ya ce da mutanensa tabbas kun samu gurin kwana tabbas kun samu gurin kwana sannan idan ya zo cin abinci ma bai ambaci sunan allah ba sai shaidan ya ce da mutanensa kun samu ah, gurin kwana kuma kun samu abincin dare رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن حذيفة رضي الله عنه قال an karɓo Huz- daga huzaifa allah ya yarda da shi yana cewa كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده huzaifa allah ya yarda da shi yake cewa mun kasance idan muka je wajen cin abinci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma fara cin abinci har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka hannunsa tukunna
وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع yake cewa ko wani lokaci da muka halarci wani cin abinci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wata yarinya ta zo kama ana tunkuɗa ta لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ta zo ne domin ta saka hannunta a cikin abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hannunta ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه yake cewa sai wani balaraban ƙauye ya zo shi ma kama ana tunkuɗa shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hannunsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas shedan yana halatta abincin da ba ambaci sunan Allah ta'ala a ciki ba وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده yake cewa ya zo da wannan yarinyar ne ba don wani abu illa saboda ya halatta wannan abincin mana ya halatta wa kansa cin wannan abincin cin wannan abincin saboda ba ambaci sunan Allah ba wannan shine dalilin da yasa na rike hannunta sannan kuma ya zo da wannan balaraban ƙauyen shi ma domin ya zama ya samu damar fara cin wannan abincin ta hanyar shi wannan shine dalilin da yasa na rike hannunsa والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda raina yake a hannunsa tabbas hannuna a cikin hannunsa yana tare da hannayensu su biyu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya fara cin abincin رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال an karɓo daga umayya dan makshi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ga kuma wani mutum nan yana cin abinci فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة shi wannan mutumin da yake cin abincin bai ambaci sunan Allah ba gashi abin da ya rage a abincinsa bai wuce lauma ɗaya ba
فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره lokacin da ya ɗaga wannan laumar ta ƙarshe zuwa bakinsa sai yake cewa ina fara da sunan Allah a farkon abincin da ƙarshensa فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه
Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya ga wannan mutumin ya faɗi wannan addu'a sai ya yi dariya sannan yake cewa shedan bai gushe ba yana cin abinci tare da shi amma lokacin da ya ambaci sunan Allah sai shedan ya amaya da abin da ya ci a cikinsa.
رواه أبو داود والنسائي Dawud da Nasa'i su ne suka rawaito.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت An karɓo daga Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda na Aisha take cewa ya kasance yana cin abinci tare da mutum shida daga cikin sahabbansa kawai ce wani balaraban ƙauye ya zo sai ya dinga yin lauma biyu a haɗe.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم
Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa inda a ce wannan ya ce bismillah to da abincin ya ishe ku.
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا
abu umama Allah ya rada shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya kammala cin abinci yana cewa godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa mai kyau mai albarka wannan abincin bai ishe mu ba kuma ba mu wadatu daga shi ba ya ubangijinmu رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال an karbo daga mu'az dan Anas Allah ya rada shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da mishi Allah su tabbata a gare shi yana cewa من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه an karɓo daga mu'ad ɗan anas allah ya yarda shi yake cewa maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa duk wanda ya ci abinci ya ce godiya ta tabbata ga allah wanda ya ciyar da ni kuma ya azurta ni ba tare da wata dabara ta ko kuma ƙarfina ba to allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه babin da yake bayani akan cewa kada mutum ya aibanta abinci kuma an so ma ya yaba abinci عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda shi yana cewa ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa aibanta wani abinci ba ko da su ɗaya إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه in ya yi sha'awar abincin sai ya ci in kuma bai so abincin ba sai ya bar shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل an karɓo daga jabir Allah a yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi iyalansa al'udum al'udum shine kamar miya ya tambaye sai suka ce ai ba mu da wata miya kawai kal muke da shi abin da ake kira kal shine ruwan da ake sanya dabino a ciki فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga ci yana cewa madalla da wannan khal din mana madalla da shi wannan ruwan wanda yake akwai dabino a ciki mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da abin da ya samu kawai bai kushe ba duk da cewa ba wannan abin ya fi so ba amma abin da ya samu din bai kushe shi ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر babin da yake bayani akan cewa wanda aka kawo masa abinci alhalin yana azumi me ya kamata ya faɗa an kawo mai abinci ko kuma ya je wajen da ake cin abinci gashi kuma yana azumi me ya kamata ya faɗa in bai karya azumin nasa ba
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إذا دعي أحدكم فليجب idan aka kira ɗayan ku to ya amsa فإن كان صائما فليصلي idan yana azumi to ya addu'a وإن كان مفطرا فليطعم idan kuma ya kasance baya azumi to ya ci wannan abincin da aka kira shi zuwa gare shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره babun abin da wanda aka kira shi shi kaɗai suka tafi su biyu ya kamata ya faɗa عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال an karɓo daga ukubatu bin amir wanda ake masa alkunya da abu mas'ud allah ya yarda da shi yana cewa دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة wani mutum ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya ci abinci tare da wasu mutum biyar فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم sai wani mutum ya bi su lokacin da suka isa kofa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع wannan ya biyo mu in kana so to kai masa izini in kuma baka so zai iya koma mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutumin da ya kira walima قال بل آذن له يا رسول الله mutumin ya ce a na masa izini ya manzon Allah متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء الأكل babun da yake bayani akan cewa idan mutum zai ci abinci to ya ci daga gabansa da kuma babin da yake bayani akan wa'azi larabtawa ga wanda bai kyautata cin abinci ba
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال an karbo daga umar dan abu salama allah ya rada shi yana cewa كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة na kasance karamin yaro a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hannayena sun kasance suna yawo a cikin akushi mana ba sa tsayawa guri ɗaya su ci nan gurin su ci can gurin فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce min ya kai yaro ka ambaci sunan Allah ta'ala kuma ka ci da damar ka sannan ka ci abin da yake gabanka متفق عليه kwari da musulmi ne suka rawaito وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه an karbo daga salmatu dan akwa Allah ya rada shi yake cewa wani mutum ya ci abinci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da hannun hagu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka ci da dama ka mana sai ce "A, ba zan iya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuwa ba za ka iya ba babu abin da ya hana mutumin nan ya ci da dama sai girman kai don haka wannan ya sa bai iya daga hannayen nasa zuwa bakin shi ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته babin da yake hani akan mutum ya dinga haɗa dabilai guda biyu yana lauma da su a lokacin da suke cin abinci tare da jama'a sai fa idan sun ba shi izini masu mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darussan da za su zo nan gaba kafin wannan lokaci nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh